risala ta Imam Shafi'i cikin usulul fiqh ai hattara babi na sha shidda malam ya ce wal imanu yana daga cikin rukunan wato abin a cikin imani kenan bi haudi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutum yayi imani da korama ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadda ta zo inna a'tayna kal kautsar wasu kace al kautsar korama wasu kace al kautsar alkhairi mai yawa babu matsala ai wannan korama tana daga cikin alkhairi mai yawa ko ba shikenan ba tariduhu ummatuhu al'umman manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam za ta tizgo masa inji malaman zauri ma'ana za ta zo ta sha ka zo bakin ruwa don ka sha shi a tizgawa la yazma man shariba minhu wanda duk ya sha daga wannan korama bai sake yin kishirwa har abada an kai karshe kat Allah ya samu sha kuma Allah ya samu zan cikin na gaba ko ba haka ba yace wayu zadu za a kare anhu daga wannan korama man baddala wanda ya canza wa gayyarayin musanya shi yasa akwai matsala addini yana bukatar sai an kai ƙoruruwa wala ta mutunna illa wa antum muslimin to kafin mu rike saboda lokacin namu bai da yawa wanga wuri hadisi ne wanda wanda a cikin sahihu muslim da shi yan shi'a suna kawo shubha ɗaliban ilimi ku yi ƙoƙari kusan yadda ‘yan masu ka shubuha suke ka shubuha da ake musu raddi. Tula karatu baka san yadda aka mai da raddi ba, ana ƙwarwarka. Wanga hadisin da ya ce wayu za da an human baddala wa gayyara, ‘yan shi sun kace to ku kuce dusu abai adillai na. Amma ya ce, layuz dadanna rijalun an haudu. Fa'akulu, ashabi, ashabi, sai a ce mai la tadri ma ahdathu ba'daka. fa'akulu suhukan suhukan aka shi cikin sayi musulun aran ma asuhabi asuhabi ko ba ka nan bane aka kwance sahabbai kaka malam kana da amsa yi magana na ga ka bude baki bismillah ba ni ba ni ba ni ba mu musha mi ba amsa eh to me ya dalili ai ya kamata mu samu dalili ko karina ya kamata mu sami lalle rubucin ashaba yana iya ɗaukar amsar da kan bayar cewa yana iya ɗaukar al'umma ko to amma ina hujja mi aka mi addalilin da yasa nan al'umma ta yake rufi akram kallah farkon hadisi yana nuna cewa al'umma ta za su zo a ranar kiyama sahabbai ba sahabbai ba su da cewa al'umma sani eh to yana yana suna to
suna ce wannan khusus khusus ya za a iya kebance su kadai tun da lafazin ya zo al'ummarsa yibo ala ayyati hal kullun abin da ke so in kana son ka fahimci nassi gaba da bayan shi abu na biyu in ya kiya sai ka kuma al-mutashabih ana kuma zuwa ga mi muhkam kullun ku gane wannan wannan hadisi in ka kalli farkon shi da karshen shi karshen shi za su ce mai kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya za a yi ka san wanda zai zo bayan al'ummarka ya ce yi ba a suna gurran muhajjari da min asarin ashe yana zancin waɗanda ne za su zo bayan shi shi yasa suka tambaye shi ya za a iya gane su kun fahimci wannan za ka iya karanta hadisi amma baka kalli siyakin ba sai su zo su wuce da kai wannan na ɗaya kenan na biyu ‘yan shi'a da sun ka fahimci wannan aƙida kin ba ta yiwuwa sai suka kirkiro wata aƙida da ake kira albada albada'u shine abin da ya bayyana sai sun ka danganta shi kamar da shi da annasku kun san annasku an sabkar da aya daga ba aka shafe hukunci ko sai sun ka ce to akwai ta aƙida sunanta albada'u shine abin da ya bayyana saboda mi an ka kirkiro wannan aƙida saboda a kafirtar da sabai akai sautar jahannama domin Allah ya ce da su wa kullan wa'ada Allahul husna dukkan su Allah ya musu alƙawarin kyakkyawa ita ce aljanna sai sun ka ce a lokacin nan lokacin da Qur'ani yake sauka da baya ya bayyana ga Allah sun kai banna ya ce wata jahannama take eh to abinda nake son mu gane waɗansu kaɗan na daga cikin abubuwan da ke so in tako game da abin da ya shafi wannan aƙida sai kun karanta littafan daga yi musu raddi akwai wani littafi sunanta as'ilatun qadat shababa shi'a ila al-haqq akwai littattafan wani babban malami wanda ya yi raddi ga 'yan shi'a sosai shine ustazu dr ahmad alhamidi na jami'a ta ummul qura littattafan shi ba a sayar da su amma in kuna da yan uwa a Saudiya da sauran ɗalibai su kama ko ɗan littattafai ina fata kuna fahimta ta akwai wani littafi kuma mawsu'atul al-firq wal adyan al-mu'asira littafi ne mai kyau don kusan yadda ake yin raddi ga wato yan shi'a akwai wani dan shi'a ma da ya tuba suna ganin ko ya barci an cin wasu kuma suna ganin a'a dai ya rage kaifin shi an cin da shi ne wanda littafin lillahi thumma littarikh ina fatan kuna fahimta ta da kuma littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amma littafan da suke tattaro mas'aloli waɗanda suke yanke musamman yanzu shubuhoyin da suke dan canza ma wata fuska an gane ko kuma in kana son ka karanta firaq kana da al-milal wan nihal na Imam Ash-Shahristani da al-milal wan nihal na Ibn Hazm da al-farq bain al-firaq na Imam al-Baghdadi kuna fahimta ta ku karanta littafan da suke magana kan waɗansu abubuwa ku san su a tarihance saboda rikici anan abinda nake son na ce wanda bai karanta ilmul mantiq da falsafa an gane ko da munazara ya daina yawan tattauna da 'yan shi'a saboda su iliminsu an gina shi ne akan shubha duk inda wata shubha ta cikin sahihul bukhari da sahihul muslim ita ce ake tattaro a ce musu gata wani bi ma ƙarya ce ba gaskiya bane na ɗai kenan idan baka san shubuhoyinsu ba kaka tattauna da su saboda waɗanda ajahilai suna isa tsammanin kai baka sani bane ma'ana ba kai ne akan gaskiya ba su ne akan gaskiya saboda sun kwani eh game da abin da ya shafi zancen sahabbai an fahimta akwai wani malami a kasar misra ana kiransa sheikh rashid rida yana da littafi tafsir almanar duk da yake almanar sunan wata majalla ce malamin sa ne yake yin tafsiri shi ko sai yana zuwa yana karawa a cikin majallatul manar akwai wata magana da ya faɗa game da wannan inda Allah subhanahu wataala ce was-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhu su sheikh rashid rida sun yi tasiri wani lokaci da al-madrasa al-aqliya wani bi na wajen tawilin ayoyi ba wanda muke magana zance ba wani yanayi na ya tashi a kasar misar da wasu abubuwa amma nan za mu yi magana ne kan wata mas'ala da ya faɗa mai muhimmanci saboda ɗalibi ya fahimta da ya ce Allah ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhu an ka ce Allah ya yarda da su fi limoni irina madina ko waradu anhu sun yarda da Allah sai ce wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar tunda nan dina adda tahtaha ko in ba qira'ata ina ganin ibnu kathir shi ma min tahtiha a gare shi anan ala ayyati hal Allah ce radiyallahu anhu Allah ya yarda su wanga shi ake kira tazkiya ilahiyya cikin ilimin hadisi za a zo a ce malaman hadisi sun ce fulanun kaza fulanun kaza ko ba haka nan bane malaman hadisi na suke cewa wani ya kamata a karɓi hadisin shi wani bai dace a karɓi hadisin shi ba ko kuma a karba Sheikh Rashid Rida yake cewa ‘yan shi'a, kukunce mallamanku, mallamanku, in sun cikin ilimin hadisi in sun ka cewa ne adali na, a karɓi hadishin shi a karɓa, in sun ka cewa ne ba adali na ba ka a karɓa. Ya ce, to alhali mallamanku ba san gaibi ba ha, babu wanda ya sa abin da a cikin zuciya in bawa ba, Allah. To ku ya za a yi ku karɓi taskiya ta mallamanku ku bar ta Allah mulhuri.
Allahu
Abin mamaki. Na fata ana fahimta ta. sai suka fa hujja da ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ko to shikenan an kira shi fasiki ko sun ka ce sai a ce musu to shikenan ba ko in an kira shi fasiki ba idan mutum ya tuba ana karban tuba shi ko ba a karba ana karba yayi aiki ne na kuskure ya tuba domin Allah ce fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin to kuma yace radiyallahu anhum biya jahilta ne ya yarda da su kuma bayan ya san cewa za su aikata fasikanci fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin kin su ba fasikai bane sun yi ne cikin wani lokaci kuma an rage an abin da shi su kafa muka hujja la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ko ba ka nan bane sai a ce a kuskure na yayi manzo Allah sallallahu alaihi da kanshi yace waɗanda sun kai sun kai suka yakin badr annallaha yatala ala ali badr ko fa qala qad ghafartu lakum sai wancan wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi wanda an yi sabani ibnu hajar al-asqalani yace ba sahabi bane eh kisar abin nan ومنهم من انا عهد الله ibn hajar al-asqalani yake cewa kaman mutum biyu ne guda sahabi ne guda munafiki ne ina fata ana fahimta ka sheikh ibn uthaymeen shi ko yana gana a'a kawai danganta kissa ma ga wannan mutumin ma bata inganta bane ibn hajar ijtihadi na kawai ina fata kuna fahimta ka da haka mutane ne masu shubuha in Allah ya ba mu iko zuwa gaba ina tunanin ko da ban fere ko kuma cikin wuraren da muke karatu sai an sa al-firaqu dalla al-qadima wal haditha wa wasailu nashriha za a samu kamar maudu'i talatin ko arba'in ko sittin a ikan irin wannan matsala in akwai rayuwa saboda abu ne mai muhimmanci ga ɗaliban ilimi waɗannan mutane suna nan suna zuba kuɗi kuma turawa yanzu tare da su suke aiki shubuhohin ƙaramin ɗalibi bai iya gane inda an kasa su shi yasa sai su zo su ce maka a to ai an ce an yi kutubun rijal kutubun rijal kun san kutubun rijal ko ibnu hajar al-asqalani yayi kutubun rijal al-isaba fi tamyiz as-sahaba ko ba garan bane su ce maka ibnu al-athir yayi usdul ghaba fi ma'rifati as-sahaba ko ba garan bane ibnu abdul bar ya littafi al-isti'ab fi ma'rifati fi ma'rifati al-ashab ko ba garan bane to duk cikin kutubun rijal suke ashe ahli sunna ma suna nan kadin sahabbai ko kuma yinta ba ya ce a'a bai yi su fi naƙadi sahaba ba fi tamyizi sahaba don a bambanta su ne bai yi don yi naƙadin su ba fi ma'arifati sahaba na ibn al-athir ustul ghaba bai yi su fi naƙadi sahaba ba al-isti'ab fi ma'arifati al-ashab bai ce fi naƙadi al-ashab ba aqida ahli sunna ba naƙadin su ba don ka haka yanzu ka dauki shubha ya ce maka ai akwai kutubur rijal ma na sahabbai an yi su an yi naqdir rijal gashi na ibn hajar sakalani yayi ibn abdul barri yayi almaliki ibn al-afid da sauransu ku yi hatta shubhar su tana da wuya Allah ya kyauta mu tsaya da ina ganin yan uwa sai zuwa Allahu akbar na aka